Abokaina, na dawo, na san ba ku gajiya da saurare na, shi yasa kullum nike muku godiya. To yau ha, don in ce muku, ta yi zahi a ratanga. Wai duk wannan matsaloli da rikice-rikice da suke faruwa a garin ratanga. wai wa zai iya shawo kansu. Inspector Zina shi kuma mushe sangare, menene matsayin shi a cikin waɗannan 'yan badakalar? Shin, shi ne babban ɗan dabar, koko shi ma ɗan biya ne? Wannan, ai ya kamata a ce hangara tana da masaniya? Yanzu dai sai mu saurari shirin rayuwa kenan kai tsaye.
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santar, santar ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata baki da tausayi baki kula ma dan kowa Ungo zama mai rama ga mai kula da dan kowa rama a gaishe ki keke muke yabon kullum aikin ki yayi daidai Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shiga daina bugun matarka hakuri.
Shiri na ashirin da bakwai ma'aikaciya
kai wala haula ratanga unguwa mai alamun birni yaro ko da mi ka zo an hika babban alkali ya ba inspector zina izinin gabatar da shari'a da aka yanke akan mushe gala wanda aka tuhuma da fyaɗe akan salamatu da rabi
Assalamu alaikum ɗaliban wannan makaranta. To da wanda ya sanni da ma wanda bai sanni ba ni ne wanda ake ce ma matu. Kuma na kire ku ne don in jajjada muku bisa kan ɗanyen ayyuka da na ɗora yi. A kanku abokaina. Don wallahi na yi nadama irin mugayen ayyukan da na ɗora yi a wannan makaranta na yi nadama na san bin kyauta ba. sannan rabi da salamatu ina neman gafara gare ku irin abubuwan da na muku kala-kala don allah ku gafarce ni ba zan ƙara ba haka zalika abokaina na makaranta da muke tare da su su ma ina neman su gafarta mini su yahi mini irin ɗiba albarka da rashin kunya da sauransu da na ɗora musu ina neman su yahi mini sannan wajen abokina abdulaziz shi ma ina noma- neman gafara a gare shi ya yahi mini irin abubuwan duk da na dinga shibka mai wanda ba su da kyau tunda in kuka diba sabili da ni ne abdulaziz ya salhonta makarantar shi ta lalace ni ne sila ni ne sila ni ne sila shi ma wanga ina nadama sosai ina bakin ciki bin kyauta ba bin kyauta ba kwarai tunda kowa ya sanin da nake da abdulazizu kuma abdulazizu mutum ne na gari na kirki wanda kowa yana son ya zama kamar shi tun ba ni ma to ina so in zama kamar Abdul- Abdul- abdulaziz in dawo mutumin kwarai a cikin wannan abokan nau to don allah don annabi ina neman gafara gare ku da ku gafarce ni ku yahe mini in allah ya yarda an yi na farin an yi na ƙarshe ni dai mato ba za ni sake koma bisa kan wannan ayyuka na da ba su da kirki ba amin amin to na gode Mato, ƙaryarka ta ƙare. Ha? An ɗora maka diya na miliyan biyu.
Mato, kason talala na shekara guda, aikin badala wata guda,
babban alkali ya yarda da shawarar ubanka ta a tura ka ƙasar turai amma kasan wannan babbar taɓargaza da kawwa rabi da ita da salamatu kasan ba za a yarda ka koma wannan makaranta ba
Yau wata rana ce ta musamman a wajen ladidi da ke kokowa karɓar yaranta, kuma da neman aiki da zai sa ta kare mutuncinta kuma ta tsira da jarabar jaru. Tana aiki sosai yadda ya kamata don ganin cewa ta ci nasarar jarrabawa da za ya sa ta samu aiki. Ta gaji da wannan masifa. Yau da safe ta je wajen jarrabawa. a kan hanyar zuwa sai ta haɗu da wani mugu ladi ladi ne ke na wurin a to to to an hito kasuwanci ne a yayi yayi yayi a goga sarkin aiki zo mu shi akwai ta magana da nake son ga Kai mandula, sakanni ni, lahiyar kakau.
kwanakin nan na fara ganin ki tare da yan sanda wata magana cike tsakanin ku tare da su Kai mandula kwantar da hankalinka, don ka gane ni tare da 'yan sanda matsala ce wadda ta shahe ni. Ina son a bani izinin rike iyana ga hannuna domin ban tare da ubansu.
Uu, ƙarya ke ƙarya ke ƙarya ke amma ki san da sani idan wani abu yau baya ki kuka da kanki Haba mandula, ta yaya ne na san harkar ga ina samun riba sosai cikinta ka ce in bata harkar ga.
to to to to to, to naji sai an jima na ta yi Kai mandula, ni ho kuɗin da kuke bani sai ho an rubanya mini su so biyu domin ina kasuwa da yawa.
mawalci ke komi na ta yi sai an jima kawai
ladidi ta iso wajen jarrabawa ranta a ɓace bayan ta haɗu da mandula wata mace mai ba da sakamakon jarrabawa ta kiraita a ofishinta
Wi, bismillah.
Salamu alaikum.
Wa alaikumus salam. A a a Ladidi, bismillah zamna zamna.
Ina kwana Abdullahi.
Lahiya lolo Ladidi. Ladidi barka. Barka barka ina miki murna ina miki farin ciki da samun takardar nan gaskiya ba mu yi tsammani ba. Sakamakon da kika samu ba mu yi tsammani samun shi ba daga deki Ladidi.
Kai gaskiya madallawali na gode Allah ya saka da alheri ni ban ma san wace irin godiya zan miki ba kai gaskiya yanzu ya kamata na samu wannan takardar za ta bani izinin aiki a makarantar littattafai ya kamata in canza rayuwata in canza gida in canza anguwa A'a, wannan mafarkin naki ya yawa rage, kina iya canza rayuwa ladidi, amma magana canza gida da unguwa bai taso ba saboda in kika canza unguwa ladidi, za ki iya nisa da makarantar littattafai.
to na ji madallawali na ji zan canza rayuwata da gida na ji zancen unguwa na bari ba zan canza anguwa ba amma waɗannan biyun insha Allah sai na canza su To ya yi kyau ladidi, za ki iya canza rayuwarki, ina yi miki murna, ina yi miki farin ciki ladidi, na ji daɗi, barka Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a.
madallawali na gode na gode sosai sai an jima
bayan shari'a ta ƙare hankuri za ta fara sabuwar rayuwa lokaci zuwa lokaci tana samun gayyatar kafofin watsa labarai domin su yi mata tambayoyi turawa ɗan jarida ya gayyace ta a sirrance a cikin wani ɗakin gidan masaukar baƙi
Wai, wai, bismillah, wuce, wuce, wuce, shigo, shigo. Ba kuwa, kuwa bai ganki ba.
A'a babu kowa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ni kace so in ma. Dan me ba za ka bari a yi shi a bayyane?
Eh, kwantar da hankalinki, kada ki yi tsoron komai. Aikin da nike yi shi ne ke son sirri, shi yasa haka ɗin dan ka wani abu ya faru, saboda muna son aiki tare da ire-irenku.
Ba ni da isassar lokaci, ina da aiki a wurin kungiyata, kuma diyana na jira na.
to to to to na jiya bari in gaya miki gaskiya akwai wani binciken da nake gayi a lokacin da ake muku shari'a ta yi kusan kawo ƙarshe 'yan ta'adda sun kawo min hari suka sace ni suka kai ni daji suka bani dan buru uban kashi sai da ni kwana shidda ina tahiya ga ƙasa kahin in samu hanyar motar da zan zabuwa in shigo garin gannan a ratanga kuma 'yan ta'addan nan akwai su a ko'ina hatta ma gidan likitanka suna nan shi yasa nake son taimakonki saboda mu tona musu asiri shari'ar hindatu shi yasa ka san ina hulda da dr sani to ba za ka samu goyon bayata eh yanzu in na gaya miki na ce miki mutuwar da yake hindatu ba mutuwa ce ba ta Allah da annabi me za cewa ya kamata a ce ke tsaya tsayin daka saboda ke ba babu daka na ganin an gurfanar da waɗanda ke da hannu a cikin wannan al'amari in biki haka ba biki mata komai ba
ai hindatu bata mutu a haka ba lokacin da aka kawo ta likitan ratanga sun yi iyakacin kokarinsu don su ga sun ceto ranta eh haka ne amma ita diyar sama bata samu wannan ba taimako da hindatu ta samu saboda saboda binciken da nihi ya nuna a lokacin da motar da za ta kawo magani take tafiya 'yan ta'adda sun tare motar ta suka kwace magungunan gaskiya suka sanya magungunan jabu a ciki kuma magungunan na jabu ana kawo su kuma ana sa cikin mafi yawan likitocin da a cikin garin ga
za ka ce mini da an yi unhwani da maganin jabu shi yasa diyarsa mutan mutu
eh mana tunanin me kike yi kada a ce akwai hannun abokinki dr sani ko shi ko kuma wasu na kusa da shi a cikin wannan al'amari to in ma ba haka ba ne akwai hannuwan mutane da dama waɗanda suke sauwaƙa shigo da magungunan na jabu a cikin gidajen likitaka
ko kusa dr sani mutum ne adali wanda ya san kanshi ko ɗaya ba za ya sa hannu cikin wannan ta'asa.
Eh haka ne amma shi bincike ne zai nuna akwai hannu ne ko ko babu hannu ne a ciki.
To wani taimako kace so in ma?
Madalla taimakon da nake so kimin. ke dai kina da damar shiga likita a ko da yaushe kuma a kowane lokaci hatta ma inda ake ajiye magunguna.
Baka da hankali ne
da hankalina abin da ya sa ni ce haka saboda in kika shiga ki ɗaukan mana hotunan magungunan da a ciki musamman ma akwai maganin da ake ce ma amoxicillin wanda a ciki ne suke ɓoye magunan yabo a ciki to insha Allah wa ya gaya maka wannan
eh akwai manyan likitoci kwararri su suka faɗi haka kuma na tabbatar da ba za su yin ƙarya ba ki yarda da abin da nake gaya miki akwai lokacin da 'yan ta'adda su kamin harin nan akwai takardar da na jehuwa miki ki rike takardar tan da kyau saboda rayuwata tana cikin haɗari lokacin da na shiga cikin wani hali ki bayyanar da takardar tan saboda duniya ta san halin da ake ciki insha Allahu na maka alkawali.
Hangara mace ce wadda ba ta da dama harkokinta sun mata yawa gashi ko har ta mushe gala ya ma faɗi a gaskiya hangara tana fuskantar matsaloli.
Salamu alaikum. Salamu alaikum mushe sangare.
Wa alaikum salam. A a a an gara?
Na'am.
Bismillah bismillah shigo.
Yawa.
Kina lahiya?
Lahiya lau mushe sangare.
Ya kwana biyu.
Alhamdulillah ya aiki.
To an gara lahiya ko? Ha?
Lahiya ba kalau ba.
To.
Mushe sangare. Daman na zo ne in shaida maka cewa wannan magungunan ba za na sake amfani da su ba cikin asibitin nan sai lokacin da binciken inspector zina ya kare saboda yanzu haka ina cikin hadari a gaskiya jina nake kaman cikin huta nake shine kawai na zo in gaya maka Ke ke sai an gaya miki wannan zancen bai taso ba. Magungunan nan sai kin sai da kike wannan asibiti in gaya miki. Kin manki abin na gaya miki ne? Wannan zancen bai taso ba. Ni dai na gaya miki. Wani bincike, wai ce ma bincike akwai wani bincike da ake yi kuma binciken ma ina ina ina laihin sai da su zaki tun da aikin nan yadda kin kohara haka zaki karawa.
to barka shi Ba ki hita kikin wannan aikin in gaya miki.
ji ban hita ko shikenan baka damu da ina cikin hadari ba ko kai kawai in saida maka magani Wani hadari?
to na gaya maka aikin cewa ki ba zan aikin ki saida- ne aikin ki aikin ki ne kenan baki da baki da wani abin ga ki kike min zaki ta kike wannan aikin ki bar wannan aikin kina nan ga samun kudi kina samun komai da komai kike min zaki bar wannan aikin to barka shi musa sangare na gaya maka kuma na riga na yanke shawarar cewa ba zan sake amfani da su ba sai lokacin da bincike ya kare to so Aha.
kake a rihe ni aha ina lahin in an rahe ki ina lahin sai ki ci gaba da aikin nan in gaya miki kakkai mini barazana mushe sangare kakkai mini barazana saboda ni ma nan da nake ina da kwakwaran abun da na rike a hannuna dan ka ji in gaya maka
wani irin ba wani- me a gare ki gaya mini me a gare ki za ka ji labari ko ai ka san ɗan kaɗan gata ko dana Hmm, to ba kai bane uban shi eh, ban ban gane ba ban to eh, ba ni ne uban shi wane ne uban
barka ji in gaya maka ni na kama ma madam sangare aka gama baki da wani har ta samu wannan ɗan saboda ba ɗanka ba ne kenan doktor me ya- a gani ke na a na sani tun da kina so kina nan kina zuliya ta wane wane ne uban gaya mini ba zancen zolaya ba ne gaskiya ne wannan takaddun da mushe sangare ya yi wannan dr sani ya baka banza ne in gaya maka din na sassauya su to na ji wane ne uban Ahab. uban kake so ka sani Eh.
kawo kuɗi kana da kuɗi aiko to ba na ni sani.
kuɗi Ha, hangara ki harkan zanken kudi kin san abin da ke so ga yake Mhm.
wannan abin ban yarda da shi ba hita ki bani wuri hita ki bani wuri in hitan baka wuri Eh.
kora ta kake yi kwarai ko to hita
to na ji zan huta amma ka sani cewa wannan takaddun naka na nuna baka aihuwa kai juya ne sai na baza su gaba ɗaya makiya sun san halin da kake ciki hangara hita ki bani wuri kuma ka in sa ki ganin ki nan kin sha abin da gaya miki?
na gaya maka na ce maka ni kuma ba zan sake amfani da wannan magunguna ba sai lokacin da aka yi da bincike To sai an gani hita ki bani wuri hita cikin biro kina. Alo? Kana ina? Ina so in ganka da gaugawa. Ka zo ka iske ni can bakin duwan. Karhe biyar. Kaka bata lokaci ha. Yanzu yanzu ina jiran ka. To to to san jima.
a tashar motocin ɗaukar kaya baban mushe gala da malam tala baban jamilu sun haɗu suna jiran mushe sangare sun zo tare da ɗiyansu jamilu da gala wanda baban shi ke mafishi baban na baba na'am akwai abin da ban gane ba yanzu kayan mu sun zo a ce a nan cikin jihar mu an kisabke kaya anya
eh to wata 'yar matsala ce aka samu kaɗan amma in sangare ya zo komi zai daidaita
to amman wani hamzari ba gudu ba anya 'yan sanda ba su da kamshin wannan kayan namu
e ƙasa ƙasa gidai ɗana bai da labarin komi cikin wannan abu ƙasa ƙasa na ce wai anya 'yan sanda ba su da kamshin wannan kayan namu na sanya a kasa kasan za yaro yaro me ya sani to masu bani dai labari da ni bai dai basu ce mini ba akwai wani abu daban to eh
Eh, abokina mato eh dan baba gaskiya wannan ta da za ka yi turai ka yi sa'a na gode don saboda dama ce allah ya ba wanda ya kamata ka yi amfani da ita insha Allah ba za ni wasa da wagga dama ta ba abu guda ne yake damuna kawai kewa kaza ne abokina a haba abokina mu dai kewa juna muna gaskiya ni ne wannan da abin da nake so dai da kai ko kuma in ce da ku a dai taya ni addu'a gaskiya ne Allah sa in dace Amin, Allah amin.
kwabe ni daga shirin makiya da mahasada amin amin amin amin eh dan baba na'am baba je ka karaka yaron nan na mato tasha kaji ko ni ma nan ni da baban shi muna da wata haraka za mu je mu ɗan yi ta kaji ko to mun tafi baba
mato eh baba abin da zan gaya ma guda ne ina jin ku amma duk yaron duniya in zai bi galgadin uwayen shi to zai huta lahiya insha Allah za mu ci gaba da yi maka addu'a Allah ya kai ka lahiya Allah mai doka lahiya Amin.
amma da ka sabka kayo min waya in san ka sabka lahiya lau to baba abin da nake so da to kai.
baba kuma Allah ya maka albarka to baba amin sun amin in Allah yarda ina shiɗa daga mota ina shiɗa daga mota za ni kokari in kire ku in gaya muku Allah ya sabke ni lahiya a dai ci gaba da addu'a baba to ma yawa baba To, sai an an jima, mun tafi.
kuma To, tafi.
Allah kiyaye.
Amin ya Ka mana mun zancen sangare kace yaya?
e ce maka ne sai ya zo sai mu ga yadda za a yi to eh akwai yadda za a yi Allah ka wuce
Salamu alaikum.
yawwa ga ma sangare san da zuwa Muna barka muna laya.
ana maganar kana Wala ne.
Allah eh barka ku dai.
Lahiya da.
To ga na zo menene matsalar?
Jagwa sangare. Mu ha abin nan zai ci mutuwa ƙwarya. Yanzu kaya sun zo cikin jiha a Aha.
ce ba a sabkewa.
Dami.
To amma mun yi kishinkin an ce wai an bincika an- an ga a makusilin ciki. Ka aje matsalar.
Ah, na san wake baya duk wannan abu. Ba kun san Sumaila ba.
Na san shi.
To tun lokacin da diyata ta mutu can a likita.
Na'am.
Har yanzu yana yana bayan yana bayan min- ministirkin da ke kulawa da lahiyan jikin mutane don a hana a sai da wannan magungunan ko ina.
bayan wannan mata suka yi wai kai baka ji ba an ce wai an sa wa ministarkin kiwon lahiya ya sa wani kwamiti a yi bincike to Ba ka ji ba?
tambaya ta wai kai sangare siyo magungunan nan ko na jabude ne
kai magungunan nan masu kyau ne kun gane wai in tambaye ku magungunan nan daga ina aka shirya daga su indiya magunguna suke amma yanzu abin da ya kamata mu yi mu yi kokari mu canza musu takardu da an zo kawai sai mu mu sa daga turai suke yawa kai wallahi ka samu kai yanzu abin da zamu yi mu da kanmu ne zamu sa takardun nan kun yawwa gani kenan in mutane ministar sun zo in zo an- za a yi binciken nan ba su gane komi ba sa gani to ku dakata haka nake so haka nake so ganin zuwa ganin zuwa yanzu Yawwa, haka nake kun so.
sha ko kai mundula layya ha layya kana bi ni a sakar rana me ya same ka yo baka san da yan sanda suna nan suna neman ka ba na sani ba na sani ka sani kuma kana bi ni ha mine ne wannan aikin to uga ya kai kai kai kai like bakinka in ina magana kai ka like bakinka kai saurara abin da ke gaya ma menene wannan diba yan sanda ko ina suna nan suna neman ka kai aniya da kanka ka sha ko kenan ba kai aikin da yanda ya kamata ba haka ne haka ne a bar wannan zanki yanzu sabon aiki nake so in saka yanzu yanzu to oga to oga wani aiki ne kana shi na ka she ka ka shirki cikin motar nan zaka iska wani kwali kana shi ina ji ina ji aikin da zaka yi yana nan a rubuce ga kwali ba matsala i maza maza insha Allah yanzu yanzu ina Allah shi da sai ku yi dariya da wannan aikin da za mu sai ku ji daɗi sosai to shikenan i maza i maza
Um, mamaki. Har yanzu Jaru tana a shagona zamani. Ta kasa zama a gidanta.
Salamu alaikum.
Ama alaikum salam kai jaru.
Na'am iya.
Muna lahiya.
Lahiya lau wallahi.
Kaga an kai yau na ga duk baki cikin hayyacinki kun ban ga kamar kina da walwala ba.
Bari ni jaru. Uwaye da kakin ne sun ce yi ma ya mace kaciya yana ba da ƙoshin lahiya da ta aihu lamun lahiya kuma ta yi zahen armi. Ashe illana. Ashe illana. Saboda an tabka ta'asa. za a cutar da yara ko an cutar da yara an salwantar da ran yara ha har ya kai hoge inda dewa sun rasa rayukansu ko da dai to bakin alkalami ya riga ya bushe
A jaru. Yau ke ki yi zamna ki yi wanga tunani. Kai, har ki yi wanga nazari zaru. Alhamdulillah mun gode ma Allah inda har ki gano cewa wanga abu ai bai da kyawu. Na yi ma yarinya karama kaciya. Me kika so in baki? In baki wani dan ruwa masu sanyi na hakan ga koko minana.
Ke, Ramatu, Ramat ke, tsaya mini muna. To, Lahiya ladidi kike kwala mini kira hakan ga. Mine ne?
Haba Ramatu, diba ci ga iya, ita da jaru ga sunan suna nan suna hira. Ni gaskiya ni iya bata kyauta mini ba wallahi.
Haba ladidi ya kike so ta yi so kike ta kore ta ki sauraron ta haba dai.
To don mi iya ba ta iya korarta ne, jaru ta ta can wurin ta je ta yi maganganun da za ta yi, bai kamata ta zo nan ga tana maganganunta.
ni duba maganganu na ta in tana son ta yi su nan ko ta je ta yi su can wani wuri wallahi ita yake kallo ni kawai in ta yarda da cewa yi ma iya mace kaciya ba abu ne mai kyau ba ni gaskiya ta gyara mini ke ban ga miki ba kawata na ɗauki sabuwar mai kitso tun da kin samu aikin wani wuri kin ga Ke dan Allah.
da gaske Ni gaskiya aikin nan da nake can ina yi makarantar littattafai. Ina jin daɗin shi sosai.
na yi miki barka a bikiyata Gaskiya kam ya kamata ki min barka. Ko dan ma da yake ina na ina neman gida na haya. In zamana da ni da yara na cikin gida mu wala. Kin san dan ba shiri nake da iya ba.
a'a ke magana gana ki ya kamata a duba ta ke baki shiri da kowa ya kamata a duba ko lahin da wurin ki ya huto ko Ramatu kenan haka dai kika ci.
A makarantar littattafai, Ladidi ta fara kama jikinta, ta fara sabon aikinta. Wata sabuwar rayuwa ta fara a gare ta. A matsayinta na ƙaramar yarinya, sai a ce wani babban guri ne.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Madam ina kwana.
Lahiya lau ina kwana.
Lahiya lau. Na zo rubuta diyata ce.
To masha Allah ya yi kyau kin zo rubuta ta. To in jin da kin zo da takardun takardunta.
Eh ga su na zo da su.
To shekara ta nawa kuma in jin da tana karatu.
Eh shekarar ta uku.
Wai wai wai kai wash.
To madam lahiya. Bismillahi.
hajja ga wara da Allah bari madan tana cikin wani hayyaci in- ina zuwa kina yaban cikakken takardun da yake kin kawo Eh ga sunan na bata kuma sai na ga gaskiya akwai matsala.
eh wannan ba damuwa yanzu dai kawai ina zuwa yawa to ga su da yake ta samu karba a nan kun barka da zuwa a nan cikin ɗaki littattafan namu kuna iya ku diba duk littafin da kuka so domin ki ɗauka Eh, To madalla na gode amma gaskiya a kokarta da Allah a kai madam likita saboda na ga bata da lahiya.
Wannan ba Madam damuwa.
hakuri to Mm.
Allah ya koro sauki.
yawa ba damu lalidi Ini ne ni ga zuwan wannan matar ta duk ke shiga cikin wani hali can daban.
Ka Abubakar. Wallahi shekarun da ta gayi na diyarta ne sai na gani guda ne da shekarun diyata. Ba har yanzu ban tai na rubuta ta makaranta ba gashi har an fara karatu.
Mm, To ba ki rubuta ta? Me yasa ba ki rubuta ta ba?
wallahi wannan wanga dillahina ne buskan sabida ma a rubuta ta ni da uban nata har sai da muka samu cece kuce harkoki ne sun yi yawa an ce sai an ba da kuɗi sabida ku samun kuɗin ne sai na tahi shagon kitso wajen ramatu ina yin kitso in wata ya mun ta samu ɗan abin da ta bani in samu in rubuta ta kai abubuwan dai sun yi yawa shi yasa ni ba samu na rubuta ta ba Mm, To na gane na gane amma ladidi wannan ba za ta zama hujja ba ta a ce ke ba ki rubuta ɗaya ki a makaranta ba. Kuma ai ba wani abin kunya ne ba haka. Lalle akwai matsalolin da sun kai miki yawa amma nan duka wata dama ce can da mana za ki amfani da ita domin rubuta wannan ɗaya ta ki.
hakanan ne bubakar insha Allah yanzu zan samu in rubuta tun Allah ya Mm, amma kuma har yanzu ana iya tun ke ga shekarar ma yanzu ta fara kenan dama ce gare ki domin ki rubuta wannan ɗin taki kasancewa ga makaranta kusa da ke ke ga sai ki rubuta ta ta samu ta shiga ta shiga cikin yan uwanta ta fara karatu ta tare da su
Allah ya yarda zan kai ta in rubuta Mm, amma kai za abin damuwa gare ki
To, abokaina, tunda kun gama saurare, yanzu ha, ni so ne nike ku gaya mini, ita ladidi da wannan aikin nata mandula ya rabu da ita kuwa? Ni dai na san, in jarun jaraba ta ji labari, to akwai matsala. Shin, haƙuri za ta iya aikin polis kuwa? A shiri na gaba, za ku ji amsa, rayuwa kenan.